بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي أشرندا أكو قوة جماد الآخرة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 37 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi Allah ubangije ya gafarta masa Al-Imam Ibn Abdul Barri ya rasu a shekarar Hijira ta 463 wannan littafi nashi yana bayani ne akan ladubba da falalar ilimi na addinin musulunci muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli za mu tashi daidai inda yake cewa الباب السابع والثلاثون حال العلم إذا كان عند الفساك والأراذل bayani akan irin halin wato halin ni'asu da halin garari wanda ilimi zai iya shiga idan ya koma hannun alfusak mutanen banza wal arazil da makaskanta yana daga cikin hadari musamman a ƙarshen rayuwa a ƙarshen zamani za a wayi gari waɗanda suke harkar ilimi mutanen banza ne da kuma waɗanda suke fasikai da marasa daraja to a lokacin ilimi ya samu tasgaro kenan ba ɗan gangani ba malam ya ce an abi umayyata aljumahi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal min ashrati sa'ati thalathan inna min ashrati sa'ati thalathan lalle wasu abubuwa guda uku suna daga cikin alamun tashin alkiyama ihdahunna daya daga cikin su an yultamasa alilmu inda al-asagir a dinga neman ilimi a gun makaskanta al-asagir kananan mutane ko makaskanta qala nu'aym qila ibn al-mubarak sai aka ce wa malam abdullahi dan mubarak manil asagir suwaye kananan mutane qala yace alladhina yaquluna bi ra'ayihim masu fadan a ganina wanda yazo magana a cikin ilimi ba zai ja aya ko hadisi ba sai dai ra'ayin shi ko tunanin shi yana gwama su yana gwara su yana jawo rigima tsakanin ra'ayinsa da nasoshin shari'a cito wannan shine makaskanci fa amma saghirun amma a samu wai mutum dan yaro ne karami bai da shekaru yarwi an kabirin yana koyon karatu a gun babban mutum falaisa bi saghirin in ya koyi karatu ba ba za a kira shi makaskanci ba hasali ma ilimin hadisi akwai abu da suke ci mishi riwayatul akabir anil asagir babi ne mai zaman kansa a mustalahul hadith wato bayani akan tantance ya ake a samu manya sun yi riwaya a gun waɗanda suke ƙanana ta fuskar shekaru a wajensu ko ƙanana ta fuskar ilimi wannan an same shi kuma yana da a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadisin aljassasa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ainihin Adi ibn Hatim dama cewa ya karantar da su hadisin har da shi kanshi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama malamai suna cewa wannan shine ɗaya daga cikin usul da ake gina halastin riwayar manya a gun yara inda yaran suna da ilimi kuma sun san darajar manya sun san mutuncin na gaba da su malam ya ce wa zakara abu ubaidin haka na al-imam abu ubaidin al-qasim ibn sallam yayi magana fi ta'wili hadha al-hadith an ibn mubarak annahu kana yadhhabu bil asaghir ila ahli al-bid'ah yace wato a wata magana ibn mubarak ya kasance yana fassara wannan hadisin da cewa al-asagir sune yan bid'a da kuma da fassara biyu yanzu kenan sofa al-asagir sune wato waɗanda suke magana ba da hujja ba su ne makaskanta a cikin ilimi sannan na biyu kuma 'yan bid'a waɗanda suke kawo shubaha a cikin ilimi wala yadhhabu ila sinni yace ba wai shekaru ake magana ba ba shekaru ba ba abinda da ka karanta an ce yara to ka fara tunanin shekaru a ka fara tunanin waɗanda ilimin bai ishe su ba bid'a suke bi da waɗanda ainihin wato abinda suke yi shine faɗar ra'ayinsu su jingine ilimi haka limamu tabarani shi ma ya bayyana cewa ya bayyana cewa abinda yake nufi shine watan yan bid'a wannan hadisi da mala ya kawo ibn mubarak ya ruwaito shi a cikin kitabu zuhud hakanan abu amrin dani a cikin alfitan da hakanan hibatullahi allalaka'i a cikin sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa da al-imamu abul qasim at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da al-harawi a cikin zammul kalam hakanan al-hafiz abdul ghani al-maqdisi a cikin tabashi mai suna kitabul ilm da ibn manda da wasu malamai dai daban-daban da suka ambace shi wa qala abu ubaidin abu ubaidin al-qasim ibn sallam sai ya ce wallazi ara bayan da ya kawo magana ibn mubarak ya ce ni kuma abin da nake gani fil asagiri an yi ukhadha al-ilmu amman kana ba'da ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da ake na makaskanta shine mutum ya zo ya koyi ilimi a wajen waɗanda suke a bayan sahabbai fadhaka akhadul ilmi anil asagir wannan shine karban ilimi daga makaskanta wato karban ilimi wanda yake bai da isnadi kenan zai zo ya kara mana bayani akan wannan magana to akwai maganganu da ya kawo daban-daban akan fassarar wannan wannan ainihin waje bari mu ji su tukunna kafin mu kai ga kawo wasu maganganu da bai kawo ba yace a وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم ابن عباس رضي الله عنه شيكما yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa albarka tana tare da manyan ku wato wajen ilimi wajen shugabanci wajen yanke hukunce hukuncen me za a yi wajen mentorship to ko menene ya zama dattawa manya masu shekaru masu experience wanda suka gajiya suka ga yau to su ya kamata su zama akan gaba wannan hadisi ne shi ma tabbatacce sahihi wanda al'imamu ibn hibbana ya ruwaito shi a cikin sahihinsa da hakim a cikin musadarak da abu nu'aimin al'asfahani a cikin alhiliya da kuma al-khatibul bagdadi a cikin tarih hakanan abul qasim tabarani a cikin al-mawjamul awsat wa kana ibn umara yaqulu wa kana ibn umar radiyallahu anhu yaqulu sayyidina umar dan khattab وكان عمر أفول وكان عمر رضي الله عنه يقول سيدنا عمر يكسن تينا تشوى ألا إن أصدق الكيل قيل الله كسني لتشوى ما في قسكي الزنشي شيني مقرر الله وأحسن الهدى كو أحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم ما في قسكي الشريعة ما في كان شريعة كما يتشي الشريعة منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa sharral umuri muhdathatuha Umar yace mafi sharrin al'amura sune bid'o'i ala yace ku tsaya ku ji innan nasa lam yazalu bi khairin ma atahumul ilmu an akadirihim mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar waɗanda ke koya musu ilimi sune manyan cikin su inna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qad alimtu mata salahun nasi wa mata fasaduhum Umar ya ce, Ni na san yaushe ne mutane za su samu nagarta, yaushe ne kuma duniya za ta lalace, Iza ja alfiƙihu min ƙibalis sagiri, ya ce, Idan ya zama ilimi daga gun yaro yake, ista'asa alaihil kabiru, to sai ya manya wahala, saboda ba kowane babba ne zai iya zama a gaban yaro koyi ilimi ba, saboda watakila kuma yaron bai da ladabin mu'amala da manya, da sauran dai matsalolin da su taso idan ya zama yara su ne malamai. وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاتديا idan ko ilimi yazo ta bangaren ainihin wato babba to sai yaro ya biya ya bi babban akan wannan ilimin sai su shirye gaba kida domin shi yaron dama ya san babban yana gaba da shi da haka babu matsala ina za ka kalli wannan yanzu kalli islamiyu canaki ana kanta da qur'ani a islamiya ko amma ba za ka ga wani babba ya je islamiya koyon karatun qur'ani ba sai ya shiga cikin yaran nan ba zai yi ba amma yanzu in aka ba mutane dama kamar da ake ana masallacin da wasu wurare ya zama babba ne zai koya ma manya yan uwan shi kowa ya zo ya koya kowa ƴaƴan shi na zuwa islamiya amma ba zai iya zuwa cikin sai koyi katu qur'ani ba saboda bai iya ba wataƙila zarafin rayuwarsa da yanayin malaman su ma wasu ƙanana ne ba su wuce sauran ƴaƴan shi ba da abubuwa da yawa dai wasu da yawa dai wasu factors za su hana mutum babba ya iya koyan karatu a gun yaro in banda wasu istisna'at da ake samu wannan ita ce fassarar da Umar ya kawo ya ce duk lokacin da aka wayi gari ya zama duk inda aka zagaya malamai masu karantarwa mutane ne masu ƙananan shekaru wannan yana haifar da gibi a cikin ilimi amma ya zama manya ne to kowanne da ke ƙasansu a shekaru ba zai ji damuwa koya a wajensu ba sannan su kuma suna da shekaru da dattaku da sanin ya kamata da ba za su mushi wulaƙanci ba وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابره mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matakar suna koyon ilimi a gun na sama da su fa idza akhadhuhu an sigharihim wa shirarihim halaku dan sai ku fara koyon ilimi a gun yara kanana da mutane marasa hankali marasa kirkin cikin su shikenan sai al'umma ta halaka wa ana abdullahi kala har ila abdullahi dan mas'ud yake cewa innakum lan tazalu bi khairin ma dama al-ilmu fi kibarikum lalle ba za ku gushe akan alkhairi ba matakan ilimi na hannun manyanku fa idza kana al-ilmu fi sigarikum idan ilimi ya zama a hannun yara saffahal saghiru al-kabira to yaron sai ya wulakanta babba saboda yana ganin Allah ya bashi wani rabuwa ilimi wa ibn mas'udin qala har ila daga ibn mas'ud yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su gushe ba akan alkhairi matakan ilimi na zuwa musu daga bangaren sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza ja'ahumul ilmu min qibali asaghirihim halaka fa hina zalika fa zalika hina halaku idan ko ilimi ya fara zuwa daga hannun yara wannan lokaci shine lokacin halaka duk waɗannan maganganun ga sunan daga sahabbai ne da tabi'ai sai shi ibnu abdul bari yace kamar da malai kawo ya ce kala abu umar wato shi ibn abdulbari ya ce kad taqaddama min tafsir ibn al-mubaraki wa abi ubaidin li ma'ana al-asagir fi hadha al-bab ma ra'aita yace farko dai ka ji fassaran ibn mas'udin da kuma fassaran ainihin wato afwan ibn mubarak da fassaran abu ubaidin al-qasim ibn sallam game da ma'ana al-asagir ka ji dai abinda su suka ce yan bid'a da waɗanda ba sa kawo ilimi mai tabbaci masu faɗar ra'ayinsu da son zuciyarsu wa qala ba'du ahli al-ilmi wasu malaman kuma suka ce inna as-saghira al-madhkura fi hadith umara wa ma kana mithluhu min al-ahadithi inma yuradu bihi alladhi yustafta wa la ilma indahu wasu kuma suka ce abinda yake nufi da al-asagir a waɗannan hadisan da duk wani hadisi da kaji ya zo da cewa ana kyamatar da koyon ilimi a gurin al-asagir ana nufin wanda za a dinga tambayar shi karatu ya zama bai da ilimi ya bada fatawa da jahilci kaga wannan ya dace da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hatta idza lam yabqa alimun in aka wayi gari babu malami sai dai jahilai sai mutane su riki wasu jahilai a matsayin malamai a dinga tambayar su suna bada fatawa da jahilci su bata su batar da mutane da yanzu kaga muna da fassara akalla yanzu mun samu wajen fassara biyar kenan farko yan bid'a sune al-asagir na biyu masu faɗan son zuciyarsu ba da ilimi ba su ne al'asagir na uku masu ƙananan shekaru a inda akwai wanda suka girme su na hudu waɗanda suke masu yin magana waɗanda aka rika a matsayin malamai a lokacin da babu malamai na biyar waɗanda suka koyi karatu mara isnadi ba irin na sahabbai ba duk wannan zai ɗaukar ma'anan al'asagir wato ana so a nuna maka sharafi da darajar ilimi wajibi ne ya zama sai an tantance a gurin wa za a koya shi ilimi kamar yadda hadisin abu da ya faɗa cewa man salaka tsariƙan yaltamisu fiye ilman kaga sai aka ambaci tsariƙan wata hanya ƙwaya ɗaya wato ilimi na da wata hanya sananniya ƙwaya ɗaya da ake bi a same shi inda mai nagarta ne ake so to in ba wannan hanya bace ba za a sami mai nagarta ba sannan hadisin ya ce yaltamisu ko ya tsalubu fihe ilman wato sai an fita an nema kenan an yi gwagwarmaya a gurin waɗanda ya dace a koya a wurinsu a bisa yanayi da tsarin da ya dace a koya in ba samu haka ba to mutum ba zai samu nasibin da ake bukata ya samu na ilimi ba daga cikin tantancewar shi ne waɗannan hadisai da waɗannan asarai da suke bayani akan guje ma koyon ilimi daga duka waɗannan nau'o'in da aka ambata duk hadisi na ya ɗaukar ma'anarsu idan mutum zai koyi ilimi wajibi ne ya guje ma 'yan bid'a ya guje ma ainihin wato masu faɗan son zuciya ya guje wa malamai waɗanda suke ba su da karatu mai isnadi ba a san tarihin koyon iliminsu ba ya guje wa malamai waɗanda suke a jahilci suke bayyanawa babu ilimi na gaskiya tare da su sannan kuma ya guje wa malamai masu ƙananan shekaru musamman a sa'ad da aka samu waɗanda suke sun girme su to a nan batun ƙananan shekaru shine da aka samu ja'in ja da za mu ji cewa wasu malamai har cikin sahabbai suna ganin babu laifi koyon karatu a gun mutumin da shekarun shi ƙanana ne in dai yana da ilimin da ake nema ɗin kamar da za mu zo mu ji a gaba kaɗan insha Allah ya ce inna saghiral mazkura fi hadisi umara wa ma kana mithluhu min al ahadith inna ma yuradu lahu yuradu bihi alladhi yustafta wala ilma inda wa inna al kabira dan haka wanda ake ce ma babba huwa al alimu fi ayyi shay'in kana shine masani din wato ba shekarun ba inda yana da ilimi to sunan shi babba kamar yadda bawashi ke cewa yaro da gari abokin tafiyan manya wa qalu malaman suka ce aljahilu saghirun shi jahili karamin mutum ne wa in kana shekhan ko da yana da shekaru wal alimu kabirun shi kuma malami babba ne wa in kana hadathan ko da karamin yaro ne wastashhada bi qawli al-awwali haythu qala sai ana kafa hujja da wannan faɗin mawaƙi da ke ta'allam falaisa almar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabira alqawmi la ilma indahu saghirun idha altaffat il alayhi almahafil yace ta'allam tashi ka koyi ilimi falaisa almar'u yuladu aliman duk wanda kaga inda ilimi ba haifarsa akai da ilimin ba koya yi wa laysa akhu ilmin ma'abocin ilimi bai yi kama da kaman huwa jahilu hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yace wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghir babba a cikin mutane mai tarin shekaru wanda ba shi da ilimi to ya zama yaro idza idza taffat alaihi almahafil ba za a gane ma yarin tashi ba sai an zo an tara mishi jama'a an ce zo koya musu karatu sannan mutunci shi zai zube واستشهد واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يستفتى وهو صغير wasu malaman sun ƙara kawo hujja cewa ga Abdullahi dan Abbas har manzo Allah sallallahu ya rasu shekararsa 14 amma ana neman fatawa a wurinsa tun yana yaro matashi har Umar ya sa shi a cikin ƴan majalisar malamai na gwamnatin Umar yaro ne karami ya zauna a cikin sa'o'in iyayensa har wasu suna gunaguni dan me yasa wannan karamin yaro ke zama a cikin Umar ya nuna musu cewa to wannan yaron da kuke ganin shi ilimin da ke cikin shi ba kankani bane ga wancan sahabi abin nan Amr dan Salama Abu Buraid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi limamin garin su baki daya kauyen su na gefen garin Madina da suka musulunta kamar da ke cikin sahih Bukhari dan shekara bakwai ne ma shi a lokacin annabi ya ce kai ne limamin saboda shi fi kowa iya karatu haka abin nan Uthman ibn ibn Abil As wanda suka zo daga Ba'ifa da suka zo mun ji mun ji hadisin wafad na ainihin abin nan abin nan mutanen Taif Saqif shi barin shi ma suke jiran kaya jiran kayansa a masauki amma in suka suka je suka gama magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka dawo su bacci rana shi kuma sai ya fita ya je ya zauna majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kaman mako biyu da za a koma aka ce to in an je waye liman da zai dinga bada sallah da karatu aka ce to kowa yayi karatu aji annabi Usman yake cewa da nayi karatu sai annabi ya ji na fi kowa iya karatu a cikin su wa kana asgharal qaumi kuma shine mafi karancin shekaru shekara sai na ja lokacin ko 12 ko 14 sai annabi ce don an koma kai ne limamin su kuma haka yi dinga musulmanci tsawon rayuwarsa sai da ya rayu wajen shekara 79 a duniya ga wannan ma da malamin ambata yace wa anna mu'adh ibn jabal haka mu'adh dan jabal wanda annabi yake cewa shine ma sarkin malamai a lahira gaba daya ma ba ma a duniya ba har mu'adh ya rasu gaba daya shekararsa 34 iya abin da ya rayu a duniya kenan kaga ya mutu la yazalu saghiran bai kai ma shekarun da ake cewa alkuhula shekarun da za a ce ya girma ba bai kai 40 ba amma tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ya rada shi ya tura shi gwamna a Yaman ya tura shi karbo zakka ya tura shi musulunta da maguzawa kuma yana daga cikin da suke bada fatawa tun annabi yana raye sannan mun karanta a baya cewa idan mu'azu yana zaune a masallaci a garin dimashka haka sahabbai suke kewaye shi manya da yara suna kaman za su za su faɗa akan shi saboda saboda zurfin iliminsa da da abin nan wani ya shigo ya tambaya ce wai aka ce wannan ai shine mu'azu dan jabal yana yaro haka limamu muhammad ibn shahabin zuhuri tun yana yaro kamar dan shekara 23 ya zama malami haka ibn taymiya a labarin tarihinsa suna nan da yawa irin waɗannan wa attab ibn asid da attab dan asid dan abul ais al-umawi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shine gwamna na farko na garin makka bayan da aka yi fatuhu makka aka nada shi gwamna a lokacin shekararsa nawa a lokacin shekararsa 23 annabi naɗa shi shine gwamnan makka shine limaminsu shine ainihin kana su biyun nan da mu'azu da attab sun kasance yaftatiyani suna ba da fatawa wahuma saghirar silli tun suna yara haka sayyidina ali dan abu talib shi ma radiyallahu anhu shi ma tun yana yaro ya zama malami to da haka duk waɗannan cikin sahabbai malamai ne masu ƙananan shekaru amma sai zama suna da ilimi abinda da ya kamata a kiyaye kawai shine lalle ya kamata malami da zai zama bai da shekaru da yawa to ya zama yana ƙashin guidance ɗin wani malami mai shekaru saboda su kansu shekarun ilimi ne mai zaman kanshi ma'ana idan kana da islamiyya ko makaranta private school ka ɗauki malamai masu ƙananan shekaru alrammomi ne ga hadda ga ƙira'at ga tilawa ga hadisai ga zafin kai to dole sai sun zama akwai wani murshid wani mai shekaru zai dinga nuna musu cewa to ayi kaza ka ayi kaza ya dinga taka musu birki in ba kaman suka take totar sai sai bango a cikin haka za su je su dinga yin wasu kurakurai da wasu rashin dattaku za ka yi garin irin wannan usadin zai iya yin zagi a gaban yara bai san cewa suna koya bane zai iya yin fushi ya daki yaro duka wanda ya wuce abin da ya kamata irin sai za ka koyaushe suna da 'yan mata a cikin islamiyya suna ɗan tattaunawa da su haka da sauransu dinnan irin su ne za ka ga wato gashi malamin islamiyya gashi malamin hadda kuma la'asar na yi kuma su ne 'yan kallon kwallo su ne 'yan manchester da arsenal su ne guje-guje a kan titi yanzu da asuban nan yanzu ba yau lahadi ba kana fita za ga garna ya cika da mutane sa ta guje-guje ka rasa wai me suke nufi wasu suna rage kiba da sauransu wasu ma kuma sirarai ne to sai kawai ga wani alaran ba su yi a cikin shi to siriri mai da wani rage kiba dama kai siriri ne baka bukatar rage kiba ina ce masu kiba ne haka za a ce su je su rage teba mutum bai yi azkar ba ko kuma ya tafi yana yi wallahu alam asubar lahadi haka zaga mutane har da mata sa ta guje-guje akan titi wai suna rage kiba tura kawai sun kawo mutane wani tunani mai kun ka zo karanta ko izu guda ne da asubar nan bai fi maka ba bayan sallah asuba ka zo ka yi azkar ka karanta alqur'ani sannan ka koma gida lahiya lau amma sai ga mutane kowa da tracksuit da da face cap suna ta guje-guje har zuwa karfe takwas na safi duk sun yi zufa kamar sun yi ƙarya Allah ya kyauta almuhim duk waɗannan misali ne na malamai kuma masu shekaru ƙanana to shi ne kamar da muka ce zama suna ƙarshen guidance na manya sannan kuma a guji ba su mukamai wanda za su zama su ne decision makers wannan from experience za ka ga za a yi ta kurakurai ka ce shi ne headmaster ko shine discipline master ko shine kaza kar a ba su wannan mukamin su dai karantar in limanci ta kama su yi idan babu wanda suka fi su shekaru ko kuma wasu shekaru sai ya zama challenge akan ku ku tashi ku yi me yasa kuka bari yara ne suka katun ku ba ku yi ba me yasa laifin ku ne tun farko sanda kuke yara kamar su ba ku yi ba sai suka riske ku kuna da shekaru su su kuma suna da karatu to sannan kuma akwai abin da zai taso kuma shine ya zama a dinga nuna musu har yanzu fa mutanen da ke da shekaru fa suna da daraja su ma ta shekaru yadda kuke da daraja ta ilimi su kuma suna da darajar shekaru kar ka raina wani dan bai da irin ilimin da kake da shi alhalin Allah ya bashi wata miza shi kuma ta daba daga cikin miza shine Allah ya bashi shekaru daga cikin miza shine Allah ya huwace maka shi yadda ya ji karatunka wannan ma daraja ce inda ya kijin karatunka ba inda kowa zai kijin karatunka kai da kake mai karatun wa za ka koya za ka koya kanka ne sai dai ka zo na kai ta kuka ai mun taba karanta labarin abin nan wato Abdullahi Muhammad ibn Maslamata al-Qanabi Abdullahi ibn Maslamata ibn Qanab al-Qanabi malamin su Malik al-Imam Zahabi ya kawo tarihin a cikin Sirr al-Amin Lubala da dan gayu ne dan masu kuɗi ne haduwar shi da su shu'uba sai suka suka same kaimin ya je ya karatu sai tafi zauna gun maliku ya karatu ya iya karatu ya iya ilimi to da ya dawo farko kawai sai ci gaba da sabgar duniyarsa kawai baya harkar ilimi kwata kwata to tana ya kwanta bacci sai ya farki ya tashin alkiyama ana tashin alkiyama sai ya ji ana sanarwa ana cewa to malamai ina tawagan malamai ku tashi ku tafi aljanna kawai shi ma sai ya miƙe sai aka ce kuma ka zauna ba da kai ake ba ya ce a ai ni ma na yi ilimin hadisi aka ce ai makunta shiru, amma baka kasance kana yada ilimin baka karantarwa sai ya tashi firgigit wannan hadisin wannan wannan mafakin bai bukata wata fasara fasara shi a fili take to a lokacin da ya tashi sai da ya dinga cigiyar ɗalibai ya ce ku zo mu koya muku karatu da safe su ce a'a za mu tafi gun wane ne ya riga sa mana timetable ce to in kun taso da hantsi ba su ce a'a ai wane ya sa mana sai ya shuci to shikenan to sai bayan la'asar kenan su ce ai lokacin ma muna da karatu ɗalibai suka ta mai wulakanci wani ɗalibi yake cewa sai da ya zama tsakar dare yake tashi ya zo inda muke masaukinmu ya koya mana karatu shi kan shi malamin tsakar dare kamar a ce an gama sallar isha an yi bacci sanda ake kiyamun laili in ya miƙe sai ya fito daga gidan shi ya tafi masaukin ɗaliban shi yana roƙonsa Allah Allah dan Allah su taimaka su bari ya koya musu karatu saboda ya samu ya tsira to kaga a shahidi shine inda sun ce to ko yanzu ma ba masu kaman mu kawai kaga sai dai ya tafi wutan kenan kamar yadda gani a mafarkin ko kuma akalla ba zai shiga cikin tawagan malamai ba wajen tafiya aljanna so ashe kai kai malami mai karantawa ɗalibin kan nan ai shi ma alfarma ce gare ka da ya yarda cewa bari ya aishi ilimi a gunka naka bai cancanci wulakanci ba haka shi yanzu ya da falala biyu falala ya fika shekaru da kuma falalar shi ne ya yarda ya aishi ilimin ka daka a kula da wannan in har za a yara za su yi malanta yara masu shekaru da ba su kai na sauran mutane ba ya zama cikin ƙarƙashin guidance ɗin masu shekaru ya zama kuma suna da ainihin wato sanin darajar na gaba da su kaga a tsarin boko kullum na mana kwatance a wannan class ɗin da wasu abubuwa da suke cikin harkar boko a tsarin boko akwai wannan tsarin abu da ake cewa mentorship idan aka ɗauki mutum lecturer sabo a university ba a bashi class graduate assistant da kuma assistant lecturer ba za a ba shi class ba indiya inda ake yin abu wani normal circumstance inda ba awar suka rikice ba sai dai bai ringa rike jaka wani farfesa wala munan muna undergraduate mun san ana aiki da wannan ka'idojin mun san lecturer da suke rako wasu malamai manya professors suke rako su aji zaka ga ya riko jaka ko ya riko kwalin chalk ne ma lokacin randa za a yi test shi zai muku invigilation ko randa malamin baya nan ya muku tutorial amma shi bai da istiqlalin yayi malanta sai ya shekara akalla shida yana wannan koyon wancan professor yana koya mai to yi kaza bar kaza ya gama masters din shi wani ma sai ya gama PhD sannan za a fara bashi aji daka sai kaga sanda zai fara shiga aji yayi shekaru ya samu experience kuma ya san yadda ake aikace amma yanzu ko za a dauka mutum tunda abu ya riga ya rikice yau din na ka dauki mutum sai kai a bashi aji ko a ce kawai je ka kullu habitu min ha jami'a je ka san yadda zaka yi malamin sun kwace agric hayan da kuna yin wannan mentorship din haka ne ko haka za ga akwai karancin kurakurai by the time zai fara shiga class to ya san abin da ya kamata ya san ciwon kanshi kuma ana nan ana da kula da me yake yi duk abin da ya koyar sai an yi cross checking me yayi in ya bada question na exam sai an duba professor shi sai ya duba in yayi makin sai an yi moderating za a dinga zaune da shi kuma ana nuna mishi duk an yi mana haka kai kaza kar kai kaza kai kaza kaza ake yi kaza ga ka'idar shi zaka zaka dinga ji a kwalwarka cewa akwai fa akwai monitoring akan ka zaka duk abin da kake kana kula amma aka baka kawai irin yanzu da kowa ƴan social media ne ma yanzu malaman galibin su jijin nake kallon wani wani wani makba na malamin daurawa da ya wani analysis da ya burge ni kwarai da gaske Allah ya saka mai da alkhairi yace abubuwa guda uku social media ta riga ta bata ethics ɗinsu abubuwa ne da suke da ethics suke da ƙa'idoji suke da regulation amma social media ta bata su na farko aikin jarida aikin jarida da jarida da, da, da, da wanda take print da, da wanda yake na ji ko na gani ma'ana da tv da radio da jarida duka ko me za a buga sai an tantance an yi editing an yi censorship ba kuma yake bugawa ba labari amma dan social media shi yanzu ba ruwan shi a abin nan alhadath din na faruwa kawai zai fara dauka ya ce ga mu nan a hanyar Kaduna ana yin ana ta gosulo mun rasa yadda zamu gashi nan ma ƴan sanda sun harba wani ba ruwan shi abin da yake faruwa mawqi'ul hadath kawai zai bas albas alhayy da haka ƴan jarida sun wayi gari dole su ma irin abin na faɗa jiya sun tirsa su zuwa ga su biye wannan sakarcin kuma lura da BBC Hausa da Deutsche Welle da da Freedom da Alheri Radio kowa yanzu saboda ka a tafi a basu a baya dole suna bin tawagar 'yan social media mu kenan ya ayyuhan nasu muna suna biye mana kaga an bata gaba ɗaya irin abin da ka sani na ethics ɗin aikin jarida wanda sai an je makaranta an koya an je an yi sanin makama aiki IT an tafi TV college an koya an yi wane ne a yi a jami'a a yi a ina ne sannan ka zo ka fara koya a hankali a aikace a gidan rediyo ka tarar da veterans gogagu su koya maka kafin ka zama ɗan jarida na gaskiya to yanzu babu wannan na biyu shine harkar magani da kiwon lafiya ka duba irin regulation ɗin da ke kan harkar kiwon lafiya kafin a ce ka zama likita kafin a ce ka zama nurse kafin a ce ka zama health technician irin matakan da ake bi na ilimi da irin regulatory bodies da ake da su masu ba da laisisi masu kula kafin a baka bude private hospital ko clinic da kuma irin laifin da yanzu in kai za a iya kwace rukhsarka duk fa akwai su a rubuce a dokar Najeriya amma yanzu ina kowa kawai allaka ba mai dakta kowa yanzu an rasa ma waye dakta na littafi waye dakta na karatu waye dakta na asibiti waye dakta na na likitan dabbobi waye dakta na ordinary binnan digiri an rasa ma waye kowa ma yanzu dakta ne kawai abga ina abga yake abga ma dakta ne ga kabir baja-baja shi ma dakta ne duk wanda ka ji dukan sun zama ɗarar sun da suka zama daktoci malam bala namu nan dakta bala shi ma dakta ne ranar sai da dinga a kwantar masifa na ce in muna ce ma dakta bala dakta bai kamata ku dinga rubuta a cikin takardar ku ba is official a ce kawai kowa dakta tun abin yana baka haushi haka saba ka samu masu PhD ma da wani mu kuma girman kai ba masu mu dace wa kwadakta Allah kyauta to yanzu kowa kawai sai hau social media kawai ya kama tallan magani ka ji abinda an tabbata a kimiyyance babu maganin sha yanzu ba a gano ba sai ka ji wani kawai dan magiya zo ya ce sun gano maganin S sun gano maganin ciwon hanta sun gano maganin farfadiya sun gano maganin kansa duk sun gano kuma wallahi ƙarya ne it has not been scientifically proved ba a bi ka'idar ilimin kimiyya a tabbatar da shi ba mu kuma tunda jahilai mun yawa a duniya shikenan kuma sai mu ta zuwa muna muna muna siya muna sha ko mu mutu ko mu rayu oho a ce magani jarka daya dubu sittin ko ka an ce magani ka nemi albasa ka nemi tafasa ka nemi goruba ka dandaka ka jika ka sha daga nan ba za ka ƙara kome ba malamin da rawa ya ce musamman akan abu biyu in ku tana nima na yi wannan magana maganar ni'imar ya mace da ƙarfin maza sai ka ce wato sai ka ce bin sirayi ne kawai aka tara a duniyar nan jama'a ta mata hausawa mutane ba su da wani aiki in ban da wannan abu kuma bala'i ne kawai suke jawo kansu ni ina ƙara faɗa wannan magana duk ɗan adam lafiyayye mace ko namiji zai buƙatar ƙarin wani abu a sexual activity din shi in dai yana da lafiya Allah ya yi shi naturally zai iya yin wannan buƙatar baka buƙatar komai in ka ji ka kasa to baka da lafiya ne ko kuma kana cikin wani wani yanayi emotional ko ko ko ko situational ko wani abu amma ɗabi'ar dan adam inda ka same ka inda ya kamata ka wani abu zaka yi to me sai ka je ka yi shaye shaye mata su ta shaye shaye maza ma shaye shaye kowa wai yanzu mace za ta yi aure sai an kai wata guda wai ana ana ana jikata sai ka ce wata wani irin nursery din na na fadama kullum ana mata a jika wannan a jika kaza a jika tafarnuwa bagaruwa abu iri-iri fa ta gaba ɗaya ta wata kwaɓe mata ko kansa ya kama farjin ya ce to na uku ita ce malanta da gaske abin social media ta bata malanta yanzu kowa malami ne da waɗanda da gaske malaman ne da ruwa biyu wato muna bara muna karuwa ga malamin malami jahili jahili da kuma wanda kwata-kwata ba su da alaƙa da malanta 'yan duniya ne amma za su iya ɗaukan lasifika su ma su saka kyamara su saka data su ma su faɗin magana a madadin ilimi har da 'yan fim waɗanda ɗan rawa ne wanda wani ko fatiha bai iya karantawa amma zai iya magana akan addini har ya maiwa da malami martani duk mun gani a ƙasar nan kai har da ma waɗanda fa suke ƴan jagaliya irin da ƴan da ƴan mai ake ce musu sojojin baka kaga sun bata harkar ilimi gaba ɗaya har sai ya zama malaman ma sun saje a cikin jahilan yanzu tantance malami ba karama yake bane wallahi sai dai malami dan uwan shi amma mu dai sauran mutane ba mu iya gane waye malami saboda yanzu aka ce ka lissafa irin abubuwan da kake gani a social media tsakanin Facebook da Twitter da WhatsApp da waye da sunan malanta ba za ka iya tantance meye daidai ne ba daidai ba abin ya riga ya cakuɗe so wannan da yana daga cikin wato al'asagir ɗin da ake magana ƙasƙanci ya shiga cikin harkar ilimi har sai da zare ta Allah ya kyauta na'am kana yuftiya ne na'am eh kana yuftiya ne suna bada fatawa yufti yuftiyan jazakumullahu khair to sai ya ce wai hatamilu an yakuna hadha al-ma'ana ala ma qala ibn al-mu'taz ha ila yau wa wallahu ma uki ne tsallake ko wallahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alwilayat annabi ya ba su mukamai gwamnoni ma asghari asnanihima da karancin shekarun su wa mislu hadha fi alulama'i kathirun irin wannan ka samu malamai da karanan shekaru to yana da yawa akwai da Allah yake musu baiwa ta bayyana da karanan shekarun su haka za su ta manejin rayuwarsu da karanan shekaru amma dai Allah shi cikin hikimarsa bai aiko annabawa sai sun girma sai sun kai shekaru 40 da haka kun kuna mun karanta a cikin matsalar hadis wasu malamai suna ganin bai kamata mutum ya karantar har sai ya kai wannan shekarun ba karshe dai amma al-iraqi yake cewa ba haka bane in dai an buƙaci abin da ke wurinka na ilimi to ka karantar in dai an buƙata in dai al'umma da kake cikin su suna da buƙata zuwa ga abin da ka Allah ya baka na ilimi to ka bar karantar shine abin da ya kamata ويعتمد أن يكون هذا المعنى على ما قال ابن المعتز يتي كوكما أتي معنى الوانا وزن شيني كما يدى ابن المعتز يكي توا عالم الشباب محقور ما لمي أتكين يارا محقور تو أبو ملاك أنت واني متاني سنة ولاك أنت ما لمي يارو سكت على رب الشي يارو كرني الله يزيك مال البينا ويفز كنت وانا وانا وانا ولاك أنت وار أبو الأمة سا musamman mutanen sabon garin zare saboda shi ma za ka yi cewa misali ne daga cikin da suka fara karantarwa suna da ƙananan shekaru mala ya fara karantawa kamar da yake gama na lokacin shekarar shi ashirin da ɗaya kuma aka ji shi da caji na karatu wanda ma ba a taɓa jin irin shi a yankin ba to an ta mishi wannan zargin cewa yaro ne yaro ne yaro ne har ya zo ya girma ba a daina ce mishi yaro ba har da mala ya mutu akwai da suke mishi kallon yaro da gemun shi da furfuran shi da komai Allah ya tabbata mai malam ya ci gaba da cewa wa alimul wa jahiluhu ma'dhur amma aka samu yaro jahili to ana bashi uzuri an san cewa ai dama yarinta da jahilci gidansu daya amma babba ne da jahili babba jahili shine abinda ba a bashi shine abinda mutane ba suka bashi uzuri ba da girmanka da shekarunka a zo ana cikin a hanyar tafiya a ce a ganka haka da kama mai kyau a ce alga ta malam ba musalla sallan magariba a ji baka yi karatu ba za a ci da Allah ji wannan da Allah yadda yadda ya lalata rayuwarsa wannan sai a cikin university za ka yi ganin mutum ana ji da shi a karatun duniya malam ana jin tsoron shi authority ne amma za ga wallahi ko tsayuwar sallah bai iya ba sai ka ji ya baka tausayi ana farfesawa ne in yazo in yazo zai ja wata aya ko zai kawo wata mas'ala ta fa addini sai ka ji warin jahilci kamar dan yanka shi dole baka tausayi to kaga wannan an cinye rayuwa ba a yi abin da ya kamata ba to wannan shine shine ba a bashi uzuri ya aka ya iya karatun duniya har ya zama hujja a ilimin duniya amma bai iya karatun lahira ba kaga wannan uzurin shi ya lalace kamar yadda annabi yake cewa ne duk mutumin da ya kai shekara 60 to Allah ya yanke mai hanzari in dai bai bauta wa Allah ba bai tsaya ya bi gaskiya ba to yaje lahira babu hanzarin da za a bashi a iya ba wani hanzarin cewa yarinta ko kuruciya ko mutuwa kafin ya girma amma kai ka shekara 60 a duniya to uzurin ka ya kare وقال آخرون إنما معنا حديث ابن عمر وابن مسعود في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود وسكما سكتي آآ إن دي علم بانا صحابي بني باوير إسنادي زواغ صحابي ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع da kuma irin ilimin da bai da hujja a cikin Qur'ani da Sunna ko ijma'i fa huwa ilmun yuhliku yahluku yahlaku bihi sahibu shine ilimin da zai halaka mai shi wala ya kunu hamiluhu imaman wala aminan wala mardiyan wanda yake da ilimin da ba aya ba hadisi ba ijma'i surutu ne kawai to mai irin wannan ilimin bai yiwuwa ya zama limami ko malami ko jagora ko amintacce akan harkar ilimi wanda ilimin shi ba irin na sahabbai bane ba irin ilimin salaf bane wani ilimi ne can daban irin wannan karatun na yanzu na na zulke dan muhammad kaji mutum sai dai surutu kawai ko kuma ya takwatin wasu arna da kafirai da wasu batattu su ya sani karatun su ya sani ko ya takwatin yan bid'a mutum ya gama ya zauna zaman karantawa babu wanda zai iya kwatin sai yan bid'a sai wanda suke ana tuhumar imaninsu ana tuhumar gaske su kama kana ibn mas'ud kama qala ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ila hadha naza abu ubayd rahimahullah yace wa nahawuhu ma jaa an sha'bi sha'bi ma yake cewa ma haddathuka an ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama fashudda alaihi yadak duk abin da aka karantar da kai aka ce daga sahabbai ne to ka kankame shi da hannunka wa ma haddathuka min ra'ayihim fabul alaihi in ku suka gaya maka ra'ayinsu to ka yadda shi ka mai fitsari wato kinaya akan kai watsi da wannan zancen yace wa misluhu aidan qawlu al-auza'i al-ilmu ma jaa an ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilimi shine wanda yake daga sahabbai yace wa ma yaji'u an wahidin minhum falaysa bi'ilmin amma abin da yazo daga wanin su daga wani cikin mutanen baya to ba ilimi bane wa ma lam yaji abin da bai zo daga wurin su ba falaysa bi'ilmin وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزائي بإسنادهما في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقة yace wannan maganganun na auza'i da sha'abi a can gaba za a kawo su wajen magana akan abinda wai menene ilimi zai sake magana akan wai in an ce ilimi hakikanin ilimi menene zai kawo wannan magana ana fi fi hadal kitabi walhamdulillah wa qad yahtamilu hadha alhadithu wa qad yahtamilu hadithu hadha albabi an yakuna أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه yace kuma hadisi ne dauka wata ba'ala ta shida ita ce cewa annabi yana nuni ne zuwa ga waɗanda suka fi cancanta su zama malamai sune masu daraja masu addini waɗanda suke mutanen ƙwarai kamar yadda a cikin hadisin da yake cewa wato in na tsaya liyaliyani ulul ahlami wal nuha a masallaci kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu hankali da sanin ya kamata su zama a bayana wato yana nufin wanda ya kamata kenan su zama a bayana yana masu masu hankalin da sanin ya kamata ishara akan cewa su riga kowa zuwa masallaci amma bai nufin idan wani wanda ba su bai shiga za a ce fita ina fata mun fahimci wannan to haka nan ma su waye fi kamata su koyi ilimi su ne mutanen kirki wanda suka san ya kamata 'ya'yan gidan daraja da mutunci 'ya'yan dattawa yace fa innal ilma idza kana indahum lam ya'naf an-nufus min al-julusi idan aka ce ilimi a gun mutane ne na kirki masu daraja lam ya'naf lam ta'naf an-nufus min al-julusi ilayhim mutanen kirki da masu daraja ba za su ji damuwa dan sun zauna a gaban mutanen kirki masu daraja ƴan uwan sun koyi karatu a mutanen kirki masu daraja za su ji damuwar zama a gun waɗanda suke makaskanta wa idza kana inda ghairihim idan ku ilimin agun wasu ne can wanda ba mutanen kirki ba masu daraja ba waje da shaitanu sabila ila hatiqari to shaitan zai ja a wulakanta su shaitan sai ya hana sauran mutane cin mure ilimin wa wa waqa'a fi fi nufusihim atharatan riba bil jahli anfatan min al ikhtilaf kuma sai ya sanya wa mutane cewa su sun haƙura shaitan ya sa mutane wasan cewa gara in zauna jahili akan na koyi ilimi agun wani ila man la hasaba lahu wala din akan na koyi ilimi a gun wanda ba a san asalin shi ba wanda ba a san addinin shi ba a san darajar shi ba addini ba a san ina ne garin su ba wani bako ne wani dan matalauta ne wani dan dan bebayi ne ba zan koyi ilimi a gunsa ba shi dan sai ya samu mutum waswasi ya ki koya waje ala zalika min ashrati sa'ati wa alamatiha kuma shari'a ta sanya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa haka cikin alamun tashin alkiyama wa min asbabi raf'il ilmi da kuma cewa daga hakan ne za a rasa ilimin in ga malaman an ki koya a wurin su saboda sa da wata matsala shikenan sai a waye gari ba su da wanda zai maye gurbin su da sun mutu babu malamai kenan wallahu a'lam ayyul umuri arada umaru radiyallahu anhu bi qawlihi Allah shine mafi sanin abinda Umar yake nufi da maganar sa da yake cewa faqad sada bil ilmi qadiman as-saghiru wal kabiru domin kuwa dai wato Allah ya fi sana abinda Umar yake nemi so domin kuwa dai an samu tun ba yau ba Jibrin Abdul Bari mutane da dama da manya da yara sun samu daraja ta hanyar ilimi an samu manyan da suka samu daraja ta hanyar ilimi an samu kuma yaran suka mutu ta hanyar ilimi shi kanshi Umar din nan wata rana ya gamu da ya gamu da wani cikin gwamnonin Makka suka haɗu da shi a al-Aqiq sai ya ce wa kabari ya zama ainihin wato acting governor a garin Makka ka taho ka gamu da ni anan sai ya faɗi sunan wani ya ce wane ne wannan ya ce wani bararren bawa na ne baƙin fata ya ce haba ranka ya daɗe excellencia za a yi kabar wa mutanen makka ƙwarai shawa mutumin da zai shugabance su ya zama kuma bawa baƙin fata sai ya ce ai saboda masanin alƙur'ani ne masanin fiƙihu ne masanin alƙalanci ne sai umar ya ce gaskiya ne dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ɗaukaka darajar wasu mutane da wannan alƙur'ani wasu kuma ya sauke darajarsu su ga umar da kanshi ya yarda ashe tana iya yiwa a samu abin da yake irin wannan aikace istisna'i daga abin da ya faɗi yace warafa Allahu azza wa jalla bihi darajatin darajati man ahabba Allah ya daga waɗanda ya ga dama da ilimi warawa malikun an zaid ibn aslam annahu qala fi qawli Allah ta'ala narfa'u darajatin man nasha cikin sautu yusufa qala bil ilmi da Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha muna daga waɗanda muka ga dama yace bil ilmi haka can da Allah ya ce walau shi ina la rafa'anahu biha a labarin bil amu dan ba'ura da mun so da mun daga darajar shi da wannan ilimin da muka bashi sai Allah ya ga dama ya daga darajar mutum da ilimi wa mimma yadullu ala anna al-asagira man la ilma indahu ma dhakarahu daga cikin kuma dalili akan cewa abinda ake nufi da makaskanta ba shi ne masu ƙananan shekaru ba a'a waɗanda ba su da ilimi shi ne abinda abdurazak ya ambata shi da waninsa an ma'amarin an zuhuri kala kana majalisu umara mughtassan min alqurra'i shababan wa kuhula majalisin fada umar ta kasance cike take da wato masana alqur'ani alarammomi gwani gwani matasa da kuma wato dattawa ya ce farubba mastasharahum so da dama uwar da kan nemi shawararsu wa ya ƙulu ya ce la yamna'u ahadukum hadasata sinnihi an yushira bi ra'ayi kada karancin shekarun wani ku in yace jama'a ku bani shawara wani suka shiru sai ce kada karancin shekarun wani a cikin ku ya hana shi yin magana fa innal ilma laysa ala hadasati sinni wa qadamihi shi ilimi ba ruwan shi da yawan shekaru ko karancin su walakin Allah yad'uhu haythu yasha Allah yana sa shi a cikin zuciyar da ya ga dama amma dai abinda yake so kai mai karancin shekarun ka zama kuma da tawalu'u da sanin girman na gaba da kai kamar da Abdullahi dan Umar yayin lokacin da Annabi ya tambaya din nan cewa waye san wata wata bishiya da take kama da mumini ko yace na sani amma na ki fada dan na ga manya basu fada ba kaga zama mai bala'in kazallaha da gaggawa da san a sani ka kosa a ce kai malami ne to wannan sai ga sai Allah ya kwashi albarka abinda kake tare da shi wa qala al-firyabi kana sufyanu yace sufyanu ya kasance idara a ha'ula'in nabat in yaga waɗannan annabat su ne abin nan turawa ne za a iya cewa kenan ko rumawa ya kutubuna da ilma suna rubuta ilimi ya tagayyar wajo sai fuska shi ta canza faƙultu lau sai na ce mashi ya aba abdullah na raka idara aita haula ya kutubuna da ilma ya shitaddu alaika me yasa man gaba ka san ka ga irin waɗannan mutanen suna koyon ilimi qala yace kana al-ilmu fil arabi wa fi sadatin nasi da ilimi da arabawa da mutane masu dara suke ba da shi fa'iza kharaja anhum in ya fita daga hannunsu wa sara ila ha'ula'i ya kuma hannun waɗannan mutanen ya anin nabta wa safara wuyirar diyu addini zai lalace wannan magana tana cikin littafin al-khatib jami'a na al-khatibu ta wata fuska sai khatibu bayan da ya kawo maganan sai wanda ya taƙi littafin sai ke cewa المراد بقول سفيان والله أعلم أن العلم الشرعي ومنه الحديث النبوي الشريف إذا سار إلى أناس ليس لهم كرم أصل كرم أصل ولا نبل طبع ilimi idan ya koma hannun waɗanda ba mutane ne da suke masu daraja masu mutunci ba kuma ba mutane ne da suke a ɗabi'arsu sun san ya kamata ba fa rubbama la yaqdiruna la yuqaddiruna sharafa hadha al-ilm ba san daraja abin da suke tare da shi ba fa yubazzirunahu bazlata nufusihim sai su sake shi a wulakance kamar yadda dama can su wulakantattu ne kamar yadda muke kwatance ne mutumin da ya dace alqur'ani yana da nasibi mai kyau a ilimi ya kamata ya san mutuncin kansa sai ga kuma bai san mutuncin kanshi din ba ha a dinga ganin bai kyauta ba ababan da yake yi yace wa yataqarrabuna bihi ila ba'd hukami ko su fara neman shiga gurin shugabanni da ilimin min ba'di asha min ashabil hawa cikin masoya zuciya bi taharifihi ta hanyar juya karatu wa ta'wili ko murde shi alal wajhi alladhi yunasibuhu dan ya dace da san zuciyar shugabannin su zama irin malaman da ake cewa 'yan jagaliya da sauransu walaysa muraduhu anna al-ilma ash-shar'i khasun bil arabi duna ghairi ba yana nufin cewa ilimin shari'a na larabawa ne kadai ba yace li annahu wujida mimman hamala al-ilma ash-shar'i wa hafaza ala sharafi hamlihi min ghairi al-arab dan an samu wanda suka san ilimin shari'a kuma suka yi riko da darajar ilimi wanda ba larabawa ba fi tabaqatis sahaba tun cikin sahabbai faman ba'adahum da na bayansu ila yawmina hadha har yanzu da muke magana والدين الإسلامي إنما جاء لجميع الناس كافة الدين المسلمي يازوني دن دكان متاني gabaki ɗayansu wannan shine ƙarshen wannan babi da mala ya kawo amma ga wani ƙarin ta'aliki da da zan mana kaɗan kafin mu tashi maganganu ne irin da waɗannan ne akwai maganar ainihin wato ibn qutayba ad-dinawi shi ma ya magana akan wannan mas'ala da yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul mashayikh mutane ba su gushe ba a cikin alkhairi matukan malamansu dattawa ne walam yakun ulama'uhumul ahdathu ahdatha kuma matukar malamansu ba kananan yara bane li'anna shaykha qad zalat anhu hiddatu shababi domin shi dattijo zai wayi gari ne dai sanin malanta wannan zafin kan samartaka ta riga ta janye jiki daga barin shi wa mana'atuhu da kuma irin wannan jin karfin jikin na samari wa ajalatuhu da gaggawa irin ta samari ta riga ta bassa yace wastashabat tajribata yana rike da experience ɗinsa ya goge a rayuwa fi umuri al'amuransa fala tadkhulu alaihi fi ilmihi shubahu da haka matsaloli da rikita ba sa shiga cikin ilimin shi wala wala yastaslim wala wala yastamiluhu hawa san zuciya kuma bai cika karkatar da shi ba wala yastazilluhu shaytanu shaytan bai cika zamar da shi ba wal hadasu qad tadkhulu alayhi hadhihi al umur shi kuma yaro karami yana iya samun matsala ta karancin tajriba ko son zuciya ko zamiyar shaytan ko gururi yace allati aminat alal hadath al umur allati aminat alal al shaykh wadanda wancan babban ya amintu daga isa yace fa idza dakhalat alayhi kuma in suka shigo mushi shi yaro matashi wannan zafin kan ƙuruciya ruɗin shedan zamiya suka taho mai wa'afta kuma a lokacin ya ci gaba da karantarwa halaka wa a halaka to zai ɓata batar da mutane kalla kaga ko aure ne me yasa saurayi da buduran suka aure kafin sai Allah ya taimake su suke tsallakawa wannan wannan hiddatu shabab din amma sai kaga ai ta rigima iyaye su ta sulhu da malamai ko kuma auren ma ya mutu saboda kowa akwai kuruciya akwai zafin kai babu sanin ya kamata akwai rudin shedan akwai jin cewa ba wanda ya isa amma amma zaka ga budurwa da da wautarta da shirmanta in ta aure dattijo haka ne ta hakuri ta hasu hasu wuce wannan shekaru hasu je san za su zauna lafiya duk abin da ta mishi ba zai biye mata ba saboda yana da experience yayi aure shekara 20 baya halayya da ya sa'atta za su iya zama lafiya to da haka wannan ya da gaske abinda za a kula da shi cewa an fi so ya zama masu ilimi suna da kuma shekaru in an samu ta wannan shi yafi inda kaga shi bin kuteba yana goyon bayan ɗaya daga cikin fasarorin kenan shi kuma al'allama usaimin rahmatullahi alaihi wa alal jami' da yazo wannan da yazo a cikin karatun da ya na sahih bukhari sai yazo sai ya kawo kan wannan mas'ala sai yake cewa abin iri biyu ne akwai al-asagiru fi sinni da kuma al'asagiru fil ilmi akwai yara a shekaru akwai kuma yara a ilmi yace al'asagiru fil sinni sune masu karatu da karancin shekaru al'asagiru fil ilmi su kuma sune ga babu ilimi ko da suna da shekaru yace to idan biyun suka haɗu wa mutum sai ga shari ya haɗa kan shi duka ba shekaru ko ba ilimi matashi ne gashi da ƙuruciya da wauta da zafin kai kuma bai da karatu za a komai zai iya yi zai iya shiga jagaliya zai iya zagin mai mutunci zai iya yin ta'addanci zai iya komai to ce wannan dole ne a ɗaya kuwa musu karatu ko kuma mutumin da shi kuma yana da ilimi amma bai da shekaru ce to wannan yana da matsala ɗaya shine sai faɗi wacce magana da muka faɗa cewa to a samu manya su bashi guidance ko kuma babba wanda bai da ilimi shi kuma to sai je koya kada ya bari shekaru su hana shi koyon ilimi yace al'asagir fil ilmi aw fi sinni kulluhu sa'ibu duk yana iya yiwuwa al'asagir fil ilmi man indahum ilmun man la indahum ilmun wa asagir fi sinni man la indahum tajriba ƙanana a shekaru yace su ne waɗanda suke ba su da tajriba ƙanana kuma a ilimi su ne wanda ba su da ilimi da duka duka wannan fasarori fasarori ne tabbatattu kuma dai duka manufar shine a kiyaye ilimin ya zama ya samu ya ci gaba da samun darajar da ya kamata ya samu da daukar da ya kamata ya samu insha Allah za mu saurara ran sai Allah ya kamu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah